بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Alhamis 29 ga watan Jumatul Ula shekara ta 1947 wanda ya da 20 ga watan Nuwamba 2025 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin Kitabut Tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahab muna wace sati mun karkare babi na babu kauli ma sha Allah wa shita yau insha Allah ta'ala za mu shiga babu masabbar dahra faqad aza Allah sai dai kafin mu shiga zamu akwai abin da muka alƙawaranta na ɗan tambayoyi da aka yi sati tukan baya muka ce insha Allah mun ga babu za mu sace yin dauraya game da jawabi kan tawassuli wasu abubuwa da galibi da an zo irin wannan babi tun babi na fulata ja'alullahi andadan da babi da babu ma ja a fi mallam ya kana bil halifi billah da wannan babi na uku babu kauli ma sha Allah wa shita tambayoyi sun dan yawa akan wannan misaloli na cewa dan Allah dan annabi da sauransu insha Allah za mu sake yin dan dauraya a wannan wannan matsala din daga nan kuma sai mu shiga cikin babi na babu masabbar dahara faqad aza Allah um sati biyu bayan da muka katin mu na karshe mun kawo mun ce wala ya kawo da baiti na a matsala ta uku yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam ja'ata lillahi niddan fa kayfa biman qala ya akramal khalqi mali man adubu bihi siwaka yace to idan Allah ta'ala maza Allah an ce mishi abinda Allah ya ga dama ka ga dama mazala ya hana ya ce wannan an mai da shi kini ne ga Allah to ina ga wanda yake cewa ya akrabar salki wannan baiti na mai alburda a shi mai abinda mai alburda ke cewa shine ya akrabar salki ya mafificin halittu wanda ya fi kowane dukkan halittu girma wajen ubangiji mali man alubu bihi siwaka banda wani wanda zan nemi mafaka da wani ban da wanda zan mafaka in ba kai ba ƙarashin baki shine inda hululil hadith al'amami a lokacin da wato yanayin firgici ya bayyana da mutane da kuma wasu abubuwa suka faru da ni ko wani abu da yake gamammiyar fararen abubuwa musifu to yanda suka faru to ban da wanda zan nemi mafaka ba in ba kai ba yake ga manzala sallallahu alaihi wasallam wala ya kawo wannan baiti wala ya kawo wannan baiti saboda ya nuna cewa wannan akwai shirka a ciki inda maza Allah zai hana a ce masha Allah wa shi'ita cewa kini ne ga ga Allah a ce a faɗa irin wannan to ina ga wanda zai ce shi ba da wanda zai ne zai ne nemi fakewa da shi ba maza Allah ba kaga ya saki abun baki da bai faɗi inda daga baya sai suna bin sharhi so suna sharhi so wanda suke yan dan gani kasheninsa suna yin masa sharhi cewa wai abin da yake magana shine wai za a karanta annabawa a karanta annabawa ran tashi alkiyama wanda rana ce da akwai baki ciki a ciki tunda wato za a shiga halin tararrami da da masifa iri iri to za a karanta annabawa maza Allah shine kadai zai iya zai iya cewa Allah laha Allah laha to wannan shine wai abin da suke nufi da inda hulul hadith al-amali sun ce abin da yake nufi kenan to to to shi to akwai cewa illam takun akhiran yawmal ma'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallat alqadam wannan wata nuska haka tazo a wata nuska illam takun akhiran yawma ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallat alqadam abinda yake cewa anan shine idan matsala baka rike hannuna ba ranar tashi alkiyama afwan wato zama ka rike hannuna saboda kamar ka sahale aimin abuwa ka rike hannuna wato ka cece ni wa illa ka qul ya zalatal qadim in ba samu wannan ba to ka ce kawai wato ya fadi na da na riga na faɗi na baji na lalace in ka ce fadlan wato saboda wato falala da za ka yi min ka ɗauke ni ka yi min falala ka yi min baiwa ka je ka sani a cikin aljanna to sai ya can gaba sai ƙara cewa fa inna min judika duniya wa barrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam daga cikin laja baiwanka kai da kake yi daga cikin baiwan da kai aka baka kana yi ma mutane shine duniya da kishiyar duniya daga cikin iliminka kuma akwai wato ilimi na na wato allo da kuma da kuma wato alƙalami haka ya faɗa manzala sallallahu alaihi kaga duk wannan bai cika in za ku yi musu in za a yi musu tawili in ka ƙara tawilin ɗaya in ka yi gaba za ka ƙara samun wani abu ya kwance in ka ƙara gaba za ka je ka samu wasu abu sun kwance kuma ba wannan ne kaɗai da ake da matsala da shi ba baitukan suna da ɗan dama wanda ake da matsala da su wasu sun ɗauki abin da zafi shi ba cewa aka fito ne ba musulmi ne ba ba cewa aka yi ɗungurungun wai bihim ne a harka ta abin da ake magana ne da ma ba malami ba kuma ba idan mace dukkan kuma wasu mawaka wanda a cikin mawakan aya ko ai mataki mataki ne akwai wanda za ka ga shi yana damuwa da wato akwai tsafta a waƙarsa wani ko za ka gani ya gama barabaransa amma kuma za ka zamu wani lokaci kuma ya zo ya ɗan gyaggyara ya samu wani waka guda daya kamar shata kaga yayi ana samu ga annabi Muhammad ai ba za mu kiyaye man shi kan wannan waka ba addu'a yi kuma wannan wakan da yayi duk da wato akwai ya da abubuwa da yawa da zamu ce ba daidai fito amma dai wannan addu'an da yayi wannan addu'a ce mai kyau addu'a ce mai kyau saboda haka idan sujan da suke cewa wai wai ba a fahimci baitin nasa ba da yake cewa ya akramal khalqi ya wato mafificin halittu mali banda mana lobo bihi wanda zan nemi mafaka da shi siwa ka in ba kai ba inda hulul hadith al'amami lokacin da wasu masifu gamammiyar masifa ta fada mutane wani suka ce wani ana magana a je wurin wata a je wurin wata to ko an ce ko ana magana tashar kiyama din aka ga wannan shi kanshi ba za a yi ba za ba zai wannan ba sai ya je ya bauta bai kamata a sakin ma bazala wannan wato sitiyarin baki ɗaya ba bayan an san rana ce take bukatar sai ya je ya rutu ubangiji shi kansa cewa kuma idan in baka rike hannuna ba wato wurin kai mun afuwa kakan zana ya bayan afuwa zana baya afuwa afuwa ba tashi bace shine in aka masa laifi a karan kansa shine sai ya afuwa amma ba wai abin da ubangiji aka mashi ba zai ce ya yafi ubangiji zana bai dama wani ya ya shirka zai ce to ku je da an yafi ku yanda za ga wasu na tana da ka kawai sai wani haka haka da sharbi a ce to duk zulman ku je an yafi muku zana baya ka taba ganin zana yayi wannan mana baya wannan wani afuwa wannan wani abu ne da ya shafi ubangiji ba a shiga cikin hurumin ubangiji ba zana ana son a gaya fushi to dama a shiga hurumin ubangiji to yana ina shi malam idan ka yi tawili ka ce ana magana wai lokacin da zai je ɗauko mutane yana iya ya musu ceto an su ma nan suna su yi tawili to ce fa ina min jurika duniya wa zarata daga cikin wato baiwanka shine duniya da kishiyar duniya to da kila ka ce a duniya da lahira da tsiya daga cikin wanda aka aka yi masa baiwa baiwa da tafi da tsare sauran mutane to za ka yi da kuma wannan gaban ta ta karshe daga cikin ilimin kuma ilimin Allah da kuma alqalam saboda ka wannan in ka ce za ka yi za ka tafiya za ka yi ta tawili kenan ka ci tawili kenan so matsalar ba wai shi wannan bawan Allah mai alkawakibu alkawakibu duriya fi mace khairul bariya na shi wannan mutumin Muhammad bin Sa'id al-Busiri ba cewa aka yi dungurin ruwan shi ba ba ya shiga ba ai har yanzu wannan wannan baitin baitin baituka ne masu kyau kuma kamar yadda nake faɗa a wajeje da suka dade suna karatun zauriya wani abu ne da ake yawan karanta shi ko a wajen mu yana daga cikin abin da yaro karmi ka tashi da wannan waken ba bai ma san ma'anarsa ba yaro karimi saka je na ja maka wannan abin din in ba yanzu ma dai da muka dan sanyi ba amma da kawai haka zaka ji muna daina tun ma ka san kan musamman dan sa saboda haka shi wannan ba wai cewa aka yi wai a daina kantawa ko a mishi wani a a cewa aka yi wannan mutum ba malami bane ba kuma yana da baraba dai da ya taba yi a rayuwarsa kawai a cikin dama gazan rayuwarsa ne aka samu yayi wannan baitukan wanda kuma wannan abin a yaba masa ne to kuma a ciki tunda ba malami bane akwai abubuwa da yawa kuma wasu suna cewa ba a ta mishi zato eh to ai matsalar ba matsalar ce take ta zato ba shi ma shirabin shi da masu bi ne to bayan da za a kuma ka ce wai ya zo ya yi wani abu kuma ka ce kar a mishi hukunci da abin da dama an san ga mazar talaqqi wal istidlal ɗinsa shi dama da kitabu da sunna ne da kuma yana ɗaukar abin da su ba yake ɗauka su hujja da shi akwai inda zaka ji yana cewa shi shi shi yana da alƙawari daga manzon Allah saboda shi sai shi Muhammad wannan kaga ai ba hadisi bane ba hadisi bane so irin irin wannan suna da yawa a cikin a cikin abin din waƙoƙin nasa amma ba cewa aka yi ba 20 ya ba daidai bane dan gurgun a karanta a yan ji dadi ba cewa aka albuda ka ajin karantawa ba su wuce riya duk wannan karanta ma ba cewa muke ka karanta ba kuma da inda ake karantawa muna tare da masu karanta wannan din illa iyaka dai mu abu da ba ma ba ma tare da shi shine ana wani gudu ana kokarin kakkaucewa nan gaba insha Allah a wannan babi zamu shiga zamu zo mu karanta mu karanta wani baiti da bayar sa ibn tayyiya wani ya masa za ku mu ce kuskure ne to kaga su wasu iya wannan ba su wasu iya ba baiti ne bayan ibn ibn tayyiya ba wai yana raye ne ba wani ya mashi ne yabo ya kuma kauce ma tauhidi kuma in ka je ka duba za ka ga duk malamai suna kawowa mai tasiru aziz al-hamid shalu kabi tawud ya kawo wannan a wannan babin da zamu shiga ya kawo wannan wannan wannan wato baiti din da aka yi ma ibnu taymiya wanda ba daidai ba an wuce ruwa da idi dama su ba za su iya abin nan ba to bara a rika dan danna kai sosai sha'anin addini ba ana ba ba ba kuma kara kan addini in dai yazo yayi daidai to shikenan bai daidai ba kuma haka za a mashi kayan shi muka ce za mu ƙara yin ɗauraya a kan tawassuli tawassuli da da sufafin ubangiji da sunayensa da kuma wato aikace-aikacensa da kuma tawassuli da san annabi ko tawassuli da mummunai wannan diya daga cin abin da wato aka ta ɗan tambaya muka alkawarta cewa za mu zo mu ƙara yin bayani tawassuli da yin aiki aiki na na Allah ta'ala yanzu wannan shi zan fara magana mutum ya tawassuli aka ce tawassuli abin da ake magana shine kamun kafa ka gama wanda kake roƙo da wani abu mai mataba a wajensa ka ce ka ce misali da Allah dan iyayenka ka min kaza misali misali da dan mataban iyayenka zo ka min kaza ko dan girman manzo Allah a wajenka zo ka min kaza wato ina nufin tsakaninmu yanzu to wannan shi ake kira tawassuli tawassuli da yawa ana yi in ka je ka nema admission ana nema a ki maka admission ai sai ka je ka biyo ta wurin wani wanda zai zai sa baki in sa baki an bashi dan dan aka bashi aka baka an baka ne dan shi dan girman sa saboda shi wato kafarsa akwai tsawo a saboda haka to shi tawassuli a in za a yi wato neman ubangiji wani abu amma ta hanyar ubangiji a ƙara wato neman tsari ta hanyar wani abu to ana yi ma Ubangiji da abu uku ne, ko dai a yi ma Ubangiji da shi kansa, sunansa da kuma sufafinsa kyawawa, ya Ubangiji don kai ne an razaku, ya Ubangiji ka azurta ni, ya Ubangiji saboda kasancewa kai an razaku ne ka azurta ni, wannan kaga kana kaita wasu ne da sunansa. Sunanan ya shafi sufofinsa da kuma aikace-aikacensa, don aikinsa shi ma ɓangare ne na sufatu fi'il ne. ko kuma tawassuli da imaninka aikinka na gari ko kuma tawassuli da addu'an wasu daga cikin bayan Allah ka ce wani baka mu addu'a wannan jigajiga kenan banda su akwai wasu abubuwa a wasu ba ba ba sa fita cikin wadannan wannan sune usul din in ka in ka shiga ka duba tawassul na Sheikh Albani za ga ka kawo abubuwan da yake ya halatta ai tawassuli da su to anan abin da zamu magana shine mai tawassuli da yin da aikin ubangiji ya ubangiji a saboda aikinka da kai kai ka ba wato misali wani bawanka da an san shi cewa an taimake shi kuka ce taimakon da kai ma aikinka da kai na taimakon wanda suka yakin badar ya lamu ka taimake mu yanzu akan kafirai kaga wani aiki ne ya a baya yanzu kake sai ya sake irin wannan aikin na taimako to sai ka kama kafa da wannan aikin nasa ai aiki aiki wani bangare ne na wato sufofin ubangiji saboda haka wannan sifa sifa sifa ta ake kiranta wannan babu laifi babu laifi duk wanda ya ce zai yi tawassuli da aikin ubangiji shi a irin wannan tawassulin shine ma aka hakikanin ma'anar Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wannan shine hakikanin wato ma'anar wannan wannan addu'a dan wane ne ke bani labari cewa ɗaya daga cikin masu wa'azi ya ga cewa shi saboda haka shi ma ruwan shi baya yin wannan baya yin wannan salatul ibrahimiyya shi in ba in ba a sallah ba shi in ba a sallah ba shi ba ruwan shi dan me dan me za a zo a ce wai ayi manzo Allah salati yanda aka malam Ibrahim wato kaga annabi Ibrahim ya ma fi shi fara kenan to kaga duk shi bai na lura kamar shi bai shiga bai shiga cikin littattafan malamai ya ji sharhi da malamai ke akan yayi wannan ma'anar yake nufi ba in ya in da ta tashbihi ma aka yi ta tashbihi kuma bai bayuwa ka ce mazala Annabi Ibrahim ya fi shi kamar yadda sai Ibn Qayyim da sauran malamai suka faɗa to amma duk da wannan shi ma abinda magana mafi inganci nan Allahu salli ala Muhammad kamar sallata ala Ibrahim da ake magana wannan tawassuli ne bi fi'lillahi sabiq ala fi'l ala fi'lihi lahiq tawassuli ake yi da aikin da Ubangiji ya a baya akan yayi irinsa a gaba wannan shine kawai da aka ce Allahumma salli ala Muhammad kama sallata ala Ibrahim ya ubangiji kai ma annabin Allah salati kamar yadda kama annabi Ibrahim abinda kake magana wato kai kwatan kwace abinda ya wajabta ma annabi Ibrahim kai mishi salati a baya to yanzu ya ubangiji annabi Muhammad shi ma kai masa amma kuma ana magana kuma wai iri wai kini da kini yake suke ba ba haka ake magana ba na na sha buga misalai mu ce kamar ya danka ne yazo ya ce ka sai ma babban dan dan babur din tafiya makaranta sai shi ma karamin dan ya kawo nan gaba sai ce baba yanda ka sai ma wane ni ma ka sai min anan ba yana kamantawa ne ba yana tuna maka wani aiki da kai a baya wajen cewa to wannan abin da sa kai ma wannan wannan sa shi ma yanzu ya ya kai marhalar da ya kamata ka masa wannan dan haka yana tawassuli da aikin da kai a baya wajen kai aiki ne yanzu irin wannan abin da ake magana kenan wannan ana kira tawassul bi fi'lillahi as-sabiq ala fi'lihi al-lahiq wato kai aiki saboda aikin da kai a baya to ya ubangiji kai aiki irin wannan yanzu ana buƙatar irin wannan aikin saboda wato an sami sababi iri daya wannan abin da ake magana kenan to haka anan idan mutum ya zo ya ce ya ubangiji a taimako da kake mummunai ko taimakon da kai mummunai ya ranar yakin badar ya ubangiji irin wani taimakon kai mana mu ma a yanzu zan mu ma muna bukata wannan babu laifi tawassuli ne bi fi'li Allah ta'ala as-sabiq ala fi'lihi Allah wannan malamai suka ce babu laifi to tawassuli da maganar sa fa ya ubangiji ina tawassuli da maganar ka maganar ubangiji aiki ne nata maganar ubangiji ba abin halitta bane kace ya ubangiji ina tawassuli da maganar ka kai mun kaza wannan babu shirka a ciki wannan wanda muke magana babu shirka ba wai mutum yayi za mu magana akwai sabani malamai akan wannan ya hanta ko bai ba amma ba wai maganar an shirka ko ba shirka ba wannan babu shirka a cikin wannan magana kwata kwata saboda dama ta wasu ne da da aikin ubangiji wannan kuma ga wani shirka za a yi tunda shi ne aiki ne ake ta wasu da ɗaya daga cikin sufofin sa to amma abinda malamai ke faɗa haka kuma mutum ya ce ya ubangiji ina ta wasu ka aikata ka biya min bukata saboda san annabi da kake yi shi aikinsa ba wai ni aikina ba ya ubangiji ka biya bukata saboda san annabi da nake yi yanzu ba shi nake magana ba an yi magana kan wannan a baya cewa wannan ai aiki ai san annabi wannan za mu karawa magana da nake jin nan gaba ibada ce wannan ya ubangiji yi min saboda soyayya annabi da nake yi wannan ba shi nake magana ba yanzu ina magana cewa ne mutum ya ce ya ubangiji ka yi min saboda san annabi da kai kake yi an gaba albabancin kaga san annabi da shi yake ai kaga aikin sa ne wannan haka zalika da san mumune da yake yi to ko kuma ya ubangiji da ina tawassuli da daidaitin da kai akan al'arshi kamar kaza to wannan ire-iren waɗannan kaga dai ba su da alaka da addu'anka ya kamata in zaka addu'a in zaka arziki zaka nema ka ka nema albarkacin sunan ubangiji na arzaku misali ko arrabu ko abu irin wannan so a samu atanasub to shi da malamai suka sabani a nan suka ce to wannan ka je ka roki ubangiji ne da bishayin ajnabi na an ajnabi na an du'aika wani abu wanda yake yana wajen addu'anka shi bai da alaka da addu'anka ya kamata ka tambaya ko bai kamata ka tambaya ba to wannan shine malamai suka yi suka yi suka yi wato maganganu guda biyu saboda in ka ce ya ubangiji yi min saboda maganar ka yi min saboda san annabi da kake yi yi min saboda san mu'mini da kake yi to waɗannan wanda to dama dama kace saboda san mumune ba kila kace tunda kai mumune ne ya alaka da kai amma wa sauran abubuwan da ka faɗa a baya ma ai kaga bai da la ta'alluqa lahu bi su'al bai da wani ta'alluqi da wannan tambaya da kake kawai sai cikin malamai irin su Ibn Taymiyyah suke ganin wannan ba wai dan saboda shi shirka bane a saboda wannan al'umurul ajnabiyya ne ani su'al wasu abubuwa da ba su da alaka maganar ubangiji me ya yada shi da da roƙon da kake kai da ka roƙa to wannan shine aiki da ubangiji yayi yake yi na san ma'aiki misali a shi mai hada kada ya za abin da kake nema na ya baka kuɗi shi ta suka ce da wannan haza la ta'alluqa lahu bis su'al in ji malamai wannan malaman da suke hanawa kenan wasu lokaci kuma suka ce a'a wannan babu laifi ina ga wani abin yana da sauki galibi watakila wanda suke hana wasu suna suna hararo da masu cewa ya ubangiji dan alfarman ma'aiki min kaza irin wannan tunda alfarman ma'aiki matsala yana da alfarma yana da girma wajen ubangiji to amma shi girman sa ba a ce wai za ka fanzama ta je wurin wani mahaluki in ya roƙa yayi tawassuli da wannan abu ko ai masa ba kawai wannan shine magana saboda haka wakilan sirrin sirrin taymiya din suna abin da suka hana wannan din kenan suka ce da abin da bai da alaka da addu'anka to kar ka tawassuli da shi kai tawassuli da abin da ke da alaka da addu'anka ne amma dai wannan kamar da na faɗa yana sauki akalla dai ai babu shirka a ciki in ka ce ya ubangiji dan maganar ka yi min kaza ya ubangiji dan san annabi da kake yi min kaza ya ubangiji dan san mubule da kake yi min kaza wannan a nan da muka ce wato jaiz ko kuma dai makaru amma ba muna cewa ne wai mun da ya shirka ba abin da kisa a gane kenan to sai masala ta gaba kuma shine ni in roƙa in ce ya ubangiji dan san annabi da nake yi min kaza shi ma wannan malamai sun yi magana akan shi ya ubangiji dan san annabi da nake yi min kaza za a faɗa ko ba za a faɗa ba amma magana mafi inganci shine wannan ya halatta shi wannan ya halatta saboda ai tawassuli kake yi da wani abu da ubangiji ya shar'anta maka wata ibada mun ce kuma dama tawassuli da ibada koya take saboda ibada ba duk addu'a da zaka yi ibada da kake ta alaka da addu'a saboda ai kasancewar ka salihin bawa mabukaci kana neman ubangiji ya baka lada wannan yana alaka da da addu'a da kake yi kuma a cikin ayoyin Qur'ani mun ga ubangiji yana bada labarin mu'minan nan Allah yake cewa rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana taghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar a wannan suna cewa ya ubangiji mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani mai imani da kai sai muka imani saboda haka ya ubangiji ka gafarta mana zanubanmu kuma kankare mana wato ka gafarta mana zanubanmu kuma ka kankare mana su baki daya kuma ka kashe mu tare da mutanen kirki a kaga anan da suka ce a ka wato mun yi imani sai suka maida dalilin da yasa suke neman ubangiji ya gafarta musu ne imanin su kaga tawassuli suka yi to shi kuma san annabi ayyana daga cikin imani ko ba ciki kaga anan kaga kamar in ka yarda da asalin to kuma dole ka yarda da reshen in ka yarda da tushen dole ka yarda da reshen tunda sun ce ya ubangiji saboda mun imani ka gafarta mana to mu ni ma yanzu nace ya ubangiji saboda ya so manzo Allah ka gafarta mu to san manzo Allah kuma imani ce saboda haka tunda dai wato asalin ya tabbata to reshen ma ya tabbata wannan muka faɗa to shi wannan babu babu laifi insha Allah ta'ala in aka in mutum ya ce ya ubangiji min dan san dan san annabi da nake yi ba wai dan san annabi da kake yi ba Allah sa kuna gane bambancin nan guda biyu ina ta mamitawa da aiki aikin ubangiji shi daban a yanzu kana tawassuli da kai aikin ka ne kai bawa wannan shine bambancin to sai abu na karshe wanda shi shine wannan sai sai an dan tsaya an fahimci sosai shine mu zo mu ce in zo in ce misali a wannan tsakanin mu mahaluki da mahaluki ai ko san mun ce yanzu misali in zo in ce malam ba ni dan Allah ya halatta zo in ce ba ni dan annabi ya halatta tsakanin dan Adam da Adam sannan kuma amma kar a hada a ce dan Allah dan annabi muka ce wannan ba daidai ne ba to yanzu zai ya halatta a zo a ce ya ubangi ya wani zo kai min dan Allah dan san annabi ya halatta an fahimci maganar wannan fa tsakanin dan adam da dan adam mu mahalukai nake magana in ce ya wane zo da ya ce bai zo bace a ka zo dan Allah dan san annabi ka gade wayi fa inda zai ce dan Allah yayi inda zai ce dan san annabi yayi ko ba ya ce dan annabi wannan ji yayi tsakanin shi ai annabi ya da girma a wajen sa wato bari dan ƙara bayani saboda wannan wani lokaci yan wahali suna ba sa fahimta wannan wannan matsala a idan zan zan roki ubangiji ni da wato ni bawa roki ubangiji to ba dama in je in tawassuli shin tawassuli wannan ibada ce sai da abin da ubangiji ya shar'anta mu amma mu mutane mahalukai da sauran halittu duka mu akwai abin da mu a wajen mu suna da wani martaba sosai yanzu misali mutum yanzu ya ce maka dan Allah ubangiji da girma a wajenka za ka za ka yi yanzu ya ce maka dan annabi mazalla yana da girma a wajenka yanzu ya ce maka dan zumunci zumunci yana da girma a wajenka dan iyayenka iyayenka na da girma a wajenka duk za ka yi dan ƙabilan ku ɗaya za ka yi ɗan garin ku ɗaya za ka yi wannan kaga duk ana yi to kuma duk wani abin da ka faɗa kaga ai maza Allah ya fi su sai haka in ka zo ka ce in ka ce dan maza Allah ba to wannan shi yafi ya ba fi haƙu a maka tunda duk wanda yana son maza Allah saboda addini sai yake sasa wanda kuma kai baya san shi kuma saboda addini ne baya san shi to shine yanzu ne ake magana yanzu hadawa tsakanin dan Allah dan san annabi tsakanin mu yan adam ba dan Allah dan adam ba dan Allah dan adam ba mu riga mu wuce magana tun a baya cewa dan Allah dan san annabi tambayan mahaluki wannan yayi daidai ko bai daidai ba shakka babu san san annabi ai kamar da muka faɗa imani ce soyayya da muke ma annabi wannan imani ne kuma ibada ce to amma abin da ya kamata a lura nan shi san annabi yana komawa ne zuwa ga zatin Allah wato shi kankin kan ubangijin wannan san annabin yake komawa ina ce dan nace ni a matsayin bawa ina san annabi yana komawa ne zuwa wajen ubangiji ko kuma yana komawa ne zuwa ga zatin manzon Allah shi saboda mu musulta umarnin da manzon Allah ya mana wanne ne guda biyu san annabi yana komawa zuwa ga zatin Allah ne in kaga idan muka roƙi ubangiji da sunan shi na arzaq yana komawa zuwa ga zatin ubangiji ne shi kankin kan kace zaka ubangiji shi kankin kansa ubangiji na ce ya ubangiji yi min wato dan kasancewanka wahabu mai baiwa yana kuma zuwa ga sufin ubangiji ne wannan bari dan sauƙaƙe magana wannan ita san annabi tana komawa zuwa ga sufin ubangiji ne ko tana komawa zuwa ga sufin manzo Allah ne tana komawa zuwa ga sufin manzo Allah ne zatin manzo Allah ne take komawa gare shi amma dai muna san manzo Allah saboda imtisalil li amrillahi ta'ala muna kokarin musulta umarnin da ubangiji ya aikin aiki da abin da ubangiji ya bamu amma dai yana komawa zuwa ga zatin ubangiji ne zatin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba zuwa ga zatin Allah ta'ala ba sabani idan muka ce bari dan Allah wannan shi yana komawa zuwa tunda sunan ubangiji yana komawa zuwa ga zatin ubangiji ne to shin da abun haka yake ka ga dai yana komawa zuwa ga wani Allah ne inda manzo Allah shi ma ya shiga cikin waqi'un fi jumlatil aqya manzo Allah ya shiga cikin dandazon waɗanda suke wani Allah su ba kaga baya komawa zuwa ga wurin Allah kai tsaye yana komawa zuwa ga wurin manzo Allah ne to in yana komawa zuwa ga wurin manzo Allah ne kaga to ashe bai da bambanci kace kuma dan da Allah ba dan Allah dan annabi bai da bambanci domin kace dan annabi yana komawa zuwa ga zata zata manzo Allah ne in kace dan Allah dan san annabi ba ni yana komawa zuwa ga zata annabi ne ba zuwa ga zata Allah ba to kuma dama wannan shine kuma dama mahaburi din in ka fara wata magana wacce take harshen damu wanda za ta bayu wato shi ubangiji wani bangare ya koma nasa wani bangare kuma ya koma kuma na wani maluki kaga ayi raba da raba to anan shirkin ke zuwa yi anan shirku alfaqin ke zuwa saboda haka yanzu misali in zo in ce a hadawan shine masala in zo in ce ba ni dan Allah dan san annabi wannan shine ba daidai ba hadawa amma dan nace dan Allah ba ni yayi nace ba ni dan annabi yayi ba ni dan san annabi yayi ya zaidu ya amru ba ni dan san annabi yayi ba ni dan annabi yayi ba ni dan Allah yayi a rarrabe kamar yadda wato muka yi muka yi manganu a baya in kuma ina son lalle sai na gwama sunan manzo Allah tare da sunan Allah to shikenan sai in zo da wani abin da zai nuna kowa kowanne da kadarin sa kowanne da girman sa sai in ce ba ni dan Allah da kuma kaga cewa da kuma to kaga yana kadan bambanci da kuma soyayya da kake ma annabi sannan da soyayya da kake ma annabi waɗannan kalmomi su kuma shine wato zaka ga su malamai anan suka ta suka ta magana cewa ya karkace la taqulu ma sha Allah wa sha afla walakin qulu ma sha Allah kuma sha afla ire iren waɗannan abin da malamai suka ta magana saboda haka wannan ya daga cikin abubuwa masu sirfi wanda idan mutum baya kula to kuma sai kaga ya ta cewa ai shi an kawo wasu abubuwa da bai dace ka san Hausa ba wani malamin haka yace kalimi ce wai an kawo wani an kawo wani tunda kitabu ta zo Najeriya ba ƙara zaman lafiya ba an kawo wasu abubuwa da ba za ce kasa wata ba yanzu da Allah ya wani wannan magana ba wa faɗa su za ka ce ba su bi dace ba amma ya yarda cewa su su da tafai na su sunusi wai duk wani ya dace da kasar mu abinda har yanzu aka ce duk mu zo mu bayani yanzu ma ba za mu yi bayani ba a ce akwai wani harul fard akwai wani wane ne akwai kaza akwai kaza duk wasu wasu abubuwa da za ka ce mutum zai bayani ko abun kawai idan nan ne sai dai a shiru wallahi Allah ya zo a bayani ne sosai yadda kowa zai gane wallahi kowa sai dai sai dai ya tsaya tunaninsa amma dai wannan shine kawai za a baka zalika ka gane shi to sai kuma abu na gaba yau dai wannan abin za mu yi shiga cikin katin ko mu bashi haka nan sai abin da mawaƙi ke cewa ya yake cewa a to ni ba zan ce dan sallah da salatin fati ba abin da nake magana a ce dan Allah ba ni dan ya ubangiji yi dan Allah da sallah ya ubangiji yi min dan Allah ko kuma wani ka aikata kaza saboda Allah saboda sallah da ka- da muke yi ko saboda zakka ko saboda musulunci shi wannan ya halatta wannan duk babu tawassuli ne fa yana da alaka da wajen hada sunan ubangiji da sunan wani shi sa za ku ga lokacin da aka ci tambaya ne cewa ai bari za mu tattauna za mu tattauna za mu tattauna sallah ibada ce sallah kowa ya riga san cewa ibada ce zakka ibada ce musulunci kuma kaga shine ma kokan baki daya a ji duk da sunansa ake wannan ake wannan in babu shi to ai duk zan kowa abubuwa su zama aikin banza a idan abin da ake mutum ke magana shine shine wato ya za zaidu kai mun wannan abin saboda Allah da sallata idan abin da kake magana shine saboda wato alfarman sallah kai a wajenka saboda girmanta a wajenka bayan na kawo sunan Allah sai nace ya ubangi ya zaidu ina ina magana tsakanin mu da dan adam da dan adam da adam ba ina magana tsakanin na faɗa na ce daga na yi kuskure na ce na kawo sunan Allah a ina magana tsakanin zaidu da amu tsakanin mutum da mutum sai ce ya yi min dan Allah da sallah da da sallah yi min saboda Allah da sallah yi min saboda Allah da zakka yi min saboda Allah da musulunci ka kalli Allah da musulunci ka kalli Allah da sallah ka bani ka kalli Allah da zakka ka bani to kaga wannan shi shi ya da yana bukatar sai an fahimci me yake magana sai an yi tafsiri sosai in yi zama misali kamar da nace sallah ibada ce in abin da kake magana shine ya aikata saboda alfarman sallah shi a wajensa saboda alfarman sallah da kuma wato a yanda shi mai yin sallah din ya amsa ma ubangiji cewa aka ce sallah shi ma shi kenan sai je na yin sallah din saboda wannan ne kaga daban ko kuma a kana maganan cewa ne ka aikata saboda ni'ima da ubangiji ya maka dan Allah da kuma ni'imar sallah da ubangiji ya shar'anta maka kaga in ka ce ka aikata saboda Allah saboda kuma ni'ima da ubangiji ya ni'imta ka na musulunci da sallah kaga wanda ya kuma aikin ubangiji kuma an fahimci bambancin guda biyu shi wancan na farko shi ka ce ne a yi maka dan Allah sannan kuma da alfarman sallah a wajen ka kai an ga fahimci bambancin shi kuma shi kuma annabi abin da yake magana a yi mishi dan Allah da kuma sallah wanda ubangiji ya ya shar'anta ya aikata ya ni'imta bayi da shi- da ita ko musulunci ko kuma ladan da- ko abin da ya kama da wannan to wannan in kun gane wanne ne shi wanne wanne ne halal wanne ne ba halal ba wanne ne kamata a yi wanne ne ba kamata a yi ba na Eh, me yasa eh shi yana ganin alfarma abin yawwa saboda shi na farko yana ganin alfarma abin ne shi saboda haka alfarma abu wannan a ce a- wani abin da yake gani nasa to da bambanci ai kusan akwai bambanci tsakanin tsakanin alfa'il da almaf'ul da alkhaliq da almakhluq da al'amir da alma'mur wannan duka dole a mutum ya rika bambancewa akwai aikin ubangiji na halitta da yi wannan aikin sananne na kun fa yakun da kuma mu mu ne muka sakamakon aikin mu ga mu ga mu mu kaga ba ba ma cikin aikin wato mu maf'ulatu lahi ta'ala ne ba fi'lu lahi ba ba fa'alu lahi ba mu ba mu ne kace kawai aikin ubangijin ba wai za a ce wai aikin ubangiji kamar da kai yanzu in na daga wannan kaga aiki na ne wannan to amma da na matsa da shi wannan wannan abin na matsa da shi kaga ya ya je inda nake son yaje shi wannan maf'ul ne amma aikin in yi wannan in tura ayo kaga aiki na ne wannan shi kuma shine aikin ya fada kansa to dole kamar bace tsakanin wa me yayi aikin ubangiji me yayi kuma aiki ya fada kansa shi dan mahaluki din wanda aka halitta shine aiki ya fada kansa so idan in aka zo aka koma ana ana magana cewa ayi dan dan Allah da, da sallah abinda kake magana shine ladan wannan sallan kila ko alfarman wannan sallan to ai wannan shi wannan su wannan abubuwa abubuwa ne ubangiji ya ya halitta su ladan sallah ai kamar da aka sani da ladan ka tasus baqara wannan aikin bawa ne shi za in jira su ma za za a zo a haka shi a cikin kabari da wannan abu da wannan abubuwa ladan za a ce qur'ani ali imran da da baqara za su zo ka annahuma ghayayatani aw ghamamatani to wannan kaga ai ba ana magana wai aikin ubangiji magana ubangiji na na qur'ani ana magana wannan kaci da kake yi ubangiji zai hade maka shi wannan ladan har ya zama kamar dan adam zai zo na kabari tare da kai sannan kuma tashi alƙiyama zai zo kuma ya cice ka to kaga idan ka in shi kake magana kaga nan ne akan matsala dan mahaluki zaka kawo in kuma kana maganar cewa a shi sallah din wato ni'iman da ubangiji ya maka na shar'anta maka sallah ko kuma ni'iman da ya maka na ba na musulunci ka ayi maka dan Allah da musulunci kana maganan wato tan'imul lahi ta'ala bi idkhalika al-islam yanda ubangiji ya maka ni'ima shi kada ka musulunci to kaga wannan shi bai da matsala to saboda haka shi irin wannan maganganu su kuma wannan irin wannan tawassuli shi ne malamai ke cewa to kaga sai an sha wuya ana ta wasa kwalwa sannan za a gane me kake ne to ake sa to ka fita daga irin waɗannan tawassulin masu wahala fahimta ga wasu ne da dama a Qur'ani da Sunna wanda ba su da wannan wato ihtimalatin zaka je ka dauko wani abu da ke da ihtimali da yawa sai an ci tambaya ka niyya in an zo kuma a tsuntsu matakila ma niyya ya kiftowa wato bayani ya kiftowa to shi sai malamai ke cewa to a kauce ma wannan in zai yi a kauce ka aje a shiga wasu abubuwa wanda ba ba daidai ba to wani jin wannan shi kenan suka rage mana Allah ya sa mun faɗi amma idan da za mu gane me yake nufi ce a mishi dan Allah da sallah abin da ke magana saboda sallan da Allah ta'ala ya shar'anta masa to yanzu wannan ba ba shirka bane ba ma komai a cikin sa yayi daidai saboda da aikin ubangiji ne ya ya ƙara ya yi gwami sabanin da zai ce kuma shi abin da ke magana shi ita sallar shi ne maf'ulun lahi kai maf'ul din abinda abinda yake aikin ya faɗa kansa shi aikin nawa shi ke magana dan ita duk da ibada ce to amma ba za ka haɗa tsakanin wannan da wannan dan wacce tana koma zuwa gani ni ne zaci na shi kuma wacce yana koma zuwa zatin ubangiji ne to wanda haka zai zama akwai bambanci to Allah ya sa an gane kila in mutum na bukata littafi na kurkusa akwai littafi na na shukul albani wanda ke shi galibi hadisi ya kawo maka wanda yake na halal wanda kuma wato musahabbin ma shi ba ba yayin ka samu wannan da kai na wannan abubuwan da muke kawowa ba akwai kuma wato at-tawassul na shukul sabi taymiya shi littafansa kuma suna da tsauri banda banda littafin tawassul din sa akwai al-istidatha shi ma dai yayi maganganu akan tawassul da kuma bangarori da ma da littafansa da ga shi yana yawan bayani akan irin waɗannan abubuwa din sun aka shiga cikin littafan malamai a tsanaki za a ga wasu daga cikin abubuwa da muka faɗa. Malai ce, Babu man sabbar dahara faƙar aza Allah, wa ƙaunin lahi ta'ala wa ƙalu ma hiya illa hayatun duniya na mutu wa nahya wa ma yi hulikuna illa dahar. Wa fi sahih, a an abi hurairata, a anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qal, قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر mala yace babi na wanda ya aibata ma wato zamani ya zage shi faqad aada Allah lalle ya bakanta ma ubangiji galibi haka zo wannan ai kokari wurin fasara ka ka ai kwambali inda mu san al'adiyya tana zuwa da ma'anan cutarwa to amma anan a wannan gaba din karkace cutarwa saboda akwai tadarrur wanda shi wannan ubangiji ya share ma kansa saboda aka ce yana bakantawa ko wata kalma ce da take nuna ba tana nuna cutarwa aka ce cutarwa da Hausa galibi wani abu da zai je a jiki ya sa ka zama mai rauni da shi kuma kaga ba a wannan ake magana ba a wannan hadisi kamar da zamu zo insha Allah mu bayani wa qawli Allah ta'ala da fadan Allah ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kafirai suke cewa ba wani abu bane face rayuwar mu ta duniyar nan na mutu za mu mutu wa na haya ko mu rayu wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke halakar da mu sai zamani wa fi sahihi ya zo a cikin as-sahih an abi huraira daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa wato manzo Allah kai tsaye yana rawaitowa daga Allah yu'zini ibn adama dan adam yana bakanta min ya subbu dahara a lokacin da yake zuwa yana zagin zabali wa ana daharu ni ne kuma zamanin ni ne wanda nake jujjuya zamani ke umatan zamani la tasubbu dahra da kar ku je ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahr Allah ta'ala shi shine zamani bai jujjuya zamani wannan zamu zo mu bayani kan wannan bai take bai yake nufi ba ana magana wasu nan ubangiji zamani ba kamar da wasu suka wasu suka yi tsammanin haka wa fi riwaya wata riwaya la tasubbu dahra kar ku zagi zamani fa inna Allah huwa dahr lalle ubangiji a wannan ma'anar da kuke zagi na cewa kashewa da rayawa ai ba zamanin ke yi ba ubangiji ke yi don haka shi ubangiji shi ne abin da kuke kira zamani ba ku sani ba an fahimci maganar eh saboda aikin ubangiji suka ɗauka suka ba zamani sun suka zage shi sun suka zage shi kuma suka zaga kenan sun zaga mai asalin mai aiki da asalin wanda wato shi zamanin a shi umarni aka masa inda shi zamani kamar yadda muka faɗa shi shi ma umarni ake ba shi ya daga cikin maf'ul ba ya ba shine fa'ilin ba maf'ul ne ma'mur ne umarni aka ba shi al'amir shine ubangiji fihi masail mala ce wannan akwai masaloli ba da lokaci ba to to bari mu dan fara zamani a wajen a wajen malaman musulunci malaman musulunci za mu fara tana kan maza Allah shi kansa sallallahu alaihi wa sallam sauran malaman musulunci ba kida zan faɗi abin da mu ki zamani a wajen mu ne akwai wasu mutanen kuma da ba wannan shi ne zamani a wajen su ba amma mu dai a musulunci kuma wannan duk wanda ya imani da ranar da Allah da ranar ƙarshe dole shi ma wannan shi ne zamani a wajen sa in kuma yana son shiga wasu wasu ringimu tsakanin shi da addini to kuma to bismillah kuma shi zamani a wajen manzan Allah da kuma al'ummarsa baki da shi ne wannan dare da yini da muke gani wannan dare da yini shi ne wani lokaci muke kiran shi zamani wani lokaci muke mishi wato lokaci wannan dare shi ne haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nassi a cikin hadisi wannan hadisin da muka da muka da muka karanta yanzu nan na Abu Huraira yana da wasu hanyoyi wanda ya ma fice ka hanyar nasa Ibn Jarir al-Tabari ya zo da shi a tafsirinsa na daga Sa'id ibn Musayyib daga Abu Huraira manzala ya faɗi cewa lalle zamani ya faɗi cewa shine wannan dare da rana kuma manyan malamai irin su ash-shafi'i su ma haka suka faɗa kamar yadda al-baihaqi ya ya hikaito daga harmala daga shafi'i kuma wannan shine abin da shi ibn jarir al-qabari a cikin tarihul umami wal muluk tarihul umami war rusuli wal muluk wannan wajibin tafin nasa tarihi shi ma da yazo sai da wani ya wata dajiya ya wata shimfiɗa a kan meye wai zamani zamani da shi abin halitta ne ko ba halitta shi aka yi ba kuma zamanin wani zai kare kuma zai kare ba to kafin nan farko sai fa da ta ali yake to aka ce zamani mu a wajen mu shine wato dare da rana wannan shine zamani a abin da sa mukan kawo a fara da wannan matashiyar saboda akwai wanda suka saba tun daga wato waɗanda suke falasifa falasifa kan zaka ce kamar ka ce yan boko ɗan boko wanda su suke wato irin ɗan boko aƙidan nan sun sha sun ƙoshi tal abinsu to za ga to su ne falasifa don suna su ne ɗan bokan baya ai masu shiga suna yin bincike binciken su suna zuwa kuma suna faɗan abin da su suka gane kasan su matsalan matsalan masu ilimin kimiyya shi ilimin kimiyya ya ɗauki wato kaco kam yana ganin ƙarshen duniya in ba duk abin da aka zo aka yi da sunan bahasi ko study ko ma me in dai ba da hanyar kimiyya na aka yi ba to banza ya ɗauki ta shi da abinda ba wani aje da a ce wai an taɓa wani hypothesis ba an gaba an yi experiment an yi an je laboratory shi na ganin duk wannan kawai duk labari ka labari kake faɗa shi yasa aka ga duk wannan sai ba su yi mutane juyin mulki ba a various area areas of endeavor na jami'o'i wani ga wai ana in kashe da jami'a ana sa wai ka kawo method na na bahasinka sai a ce wajen da sai ka kawo wani qualitative quantitative ba daidai kaza kaza kuma a ce wai kai ma ka je ka kare ba kwastaniya ka yi kaza ka yi kaza wa dole dai sai kun juya shi ya zama scientific dole sai kun juya shi ya zama scientific akwai wani ba ya zama scientific morality ba wani it has nothing to do with science morality wai gaskiya da amana me zaka je ka bada morality shi me zaka yi haka abubuwa na psychology duk suka din a cewa dole sai an ji an yi guje-guje abu wani theories of learning da sauransu sai an ji an sa wannan an gwada kaza kaza kaza kaza wani abu na duk labarai ne kawai saboda shi wannan wanda yanzu suski na din su waye da sunayen su irin wannan mutane za ga su albasu nawa ne a tarihi sai da iya kasa theory ta ba da theory da wato masa kwalwa iri iri ba wai ba daidai bane din gurgu ana samun wasu fa'idoji amma su suna da wani wani authoritative approach su dage sai su tsaya sai in ba nasu ba to kawai banza ne to kuma mu annaka ka kamar lamarin addini metaphysics me yasa muka zo duniyar nan ina za mu je a za ta da mu ko ba ta da mu ba wani wani mutum kawai zai iya zama a cikin mu ya rika ba da labarin cewa ana bashi labari daga sama abinda suke kira delegation authority zai iya samu ko ba zai samu ba da Allah da wani ta ina zaka je ka gano dan duk abin da zaka inda zaka je kana buƙatar space bayan space kuma kana buƙatar ka je ka yi gwaje gwaje gwaje ka kasa nan ka sa nan ka sa nan kar su riga ba ku tsoro hatta abin da suke yi wani ruwayin baya su ce wai duniya da can an zo an yi wani big bang ne ko waye duk wannan ba su yi itifaki ba ku je ku duba ku gani za ku ba itifaki suka yi ba wani multiverse theory suke faɗa wallahi ba ita ba da abin da ya faru a baya me ilimin kimiyya hasashe yake ba wallahi ba idan mace da kai sai dai kawai dan wani lissafi da yake yi sophisticated mathematics kawai yake yana cika maka baki amma yanzu misali a cikin zaka ga wani ya zishe bishi bai da ba yanzu wannan multiverse theory da yawa su suna cewa su musamman da ba to wani abu ne da ke a baya a baya ta da zaka yi zaka dawo da baya ne zaka dawo da baya ta dawo gaba ba za ka iya ba kai dole ka jirin da abin da zai zo a gaba sau da haka dan kaje ka ɗauko wani wasu archaeological wato asar ka gwada ka yi kaza ka yi kaza ka ce wai kaza shirkata kaza ake tsammani wa ya gaya maka wa ya gaya maka in kana bukatar haka je yanzu misali duk rama muku kusaniya yanzu kusaniya kowa kawo ra'ayinsa sai kuma in zo in bezin ba haka ake a jami'o'i a zo a bezin wannan ka'idan akan abin da kuka faɗa to wallahi aka zo ka rubuci a nan gidan sakin sai an samu wannan abin da kuka faɗa na shaidar wani ya saba to da aka magana a ce za a yi wani samfulin a kawo kaza kawo kaza duk wani lokaci samfulin din nan a dai gyale kawai kar mu shiga wani yanayi wani abu kuma um saboda haka su falasifa su zamani a wajen su su zamani a wajen su shine wato shi kasa ubangijin mu abin da muke ubangiji to su zamani ne a wajen su su falasifa asalin falasifa dai su a wajen su ne masu akwai qidamul alam su duniya ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba wanda taba ganin cibiyanta ko ba wanda daga ƙarshen ta sai dai ka kare kai ka kare kuma suna faɗan cewa babu wani wanda yake wani aiki in ba ita ba shi za ka ga su dan boko ai suna faɗan cewa wonders of nature da sun ga wani abu ya dan ba su dan sha'awa da wonders of nature mace mother nature ko father nature da abin da suka gana su faɗa saboda suna ganin ba wanda ke yi ba wannan nature ba to su wannan shine asalin hakikanin falasifa su ne suke cewa akwai qidamul alam wanda wannan mun kuma kafirci ne a musulunci ka ce wai shi take yin aikin in ta ga dama ta maka kasha in ta ga dama ta in bata ga dama ta maka ruwa kamar da ake faɗa wannan babu shi a cikin a cikin wato masu addini to a nan ne ma su suka sami akwai falasifatu addauriya wanda suke cewa dan waken zafi ake yi masu irin ilimin reincarnation din da to kaga su ma wato kungiyoyi da dama ibnu kathir yake cewa daga cikin akwai wanda suke cewa duniya duk yanda aka shekara 1936 to aka sake yi gudu kowa zai kara dawowa to yanzu kaga na tabbatar dai a dai abu da ake gani a duniya wani abu da ake gwadawa ana cewa wani abu ya kai dubu ɗari kaza miliyan ɗaya to yanzu kai da a zacin jinka ka jinka taɓa yin rayuwa ba ya ce wani Allah abu ina za ka ji wannan kai da gaji ka san wato wannan an shiga wasu wasu bayanai to a cikinsu ne aka sami masu masu wannan na na 'yan indiya 'yan hindustaniya da bufiya ma suke da ra'ayin reincarnation din nan sun ana kiran shi larabci tarasul arwah su abin da suke faɗa su ba su kai waɗannan barbare ba su abin da suke faɗa dai shine wato ne idan ka je ka mutu ai ruhin ka na nan to ruhin naka shikenan da je sai za ga yawa gwargwadon aikin ka in ka aikin kirki ka zama daga cikin illiyina in ka ga in ka ga wato baka aikin kirki ba a cikin dabawu da zaka zama ka ji rikidi ka zama su sai ka zama asfal da safi din kuma wannan su su su wannan su ne ra'ayin su hindustaniya irin sai yan indiya indiyan nan za ka ga da yawa in kuna ganin fina-finan su za ka gani a ce ruhin sa ya shiga cikin wani kuma wani wani ya ya yanzu jikin sa ya kare dama su ai a wajen su wajen falasifa wai mun mutu ba wai mutuwa muke ba jiki ne ke karewa fana'ul haraka ce motsin ka ne ya kare kai amma kai kana nan Allah kyauta to kaga wannan shirka ne da Allah shirka ne babba a za a ce wai wannan abubuwan duk suke yin wannan abu wani shirka ne to su larabawa larabawa su ba su ba su dauki alhaji da ka san dauka irin waɗannan farashin ba amma su ma sun dauka wani bangare na na wannan matsalar shine cewa da suke da mutuwa da rayarwar haƙiƙanin me yi wa shine wani zamani kaga larabawa su dauka duka ba amma yara da kuka kaga ubangiji sai musu raddi larabawa su su ɗauka duka ba su larabawa abinda suka yi ba su bambanci tsakanin al'amir da al'amur ba al'amir mai umarni da kuma wanda aka ba umarni su su bambance ba ba su bambance tsakanin al-musakhir da al-musakhar ba wane ne ya hore ko mai aka shi kuma wane ne aka horar da shi shi ba su bambance ba ba su bambance tsakanin al-khaliq da al-makhluq ba waɗannan lail da naharun na duk wato ma'amur ne duka shi yasa ya zo a cikin hadis hadisi as-sahih hadisin Yusha ba za yake cewa babu wanda Allah ta'ala ta tsayar masa da rana lokaci cak sai annabi Yusha ya zo kawai sai ya ga alaman Allah ya bashi umarni kuma ana nema wankin hula ya kashi dare dare na nema ne sai ke cewa to ke rana ana ma'amur wa anti ma'amura fahbasha alayya Allahumma habasha alayya ce ke ke umarni aka baki ni ma umarni aka bani haka ya ubangiji tsayar mana da ita kaga yace anti ma'amura wa ana ma'amur shi ma umarni aka kaga shi ta ma umarni aka bata wannan yana nuna ran ta da aiki ta ma akwai aikin da take amma kuma ita ma'amura ce ba amira ba su kuma larabawa suna daukan ta zama wato wannan abin da shi irin wannan ko wata ko kuma zamani din yake yi shi shike yi ma da kansa wato ya riga ya ya da wani yanci ya fita daga wato umarni da ubangiji ke masa sai yanayin lokaci insha Allah wannan muka zo sai mu sai mu lokaci ko eh muka zo sai mu dasa a karatun insha Allah ta'ala akwai abubuwa da in Allah ya da yawa zamu da zamu fada amma da ba zai yawa ba a game da wannan abin da mutane ke faɗa ka san mu ma nan ai muna da shi kaga ko da ke shi wannan musu ma buku nake faɗi su ce wato kaddara ta yi musu ta musu ba'a wannan ba'an kaddara ce to kuma wani lokaci akwai abin da muke faɗa cewa na kai ai na hada bakar rana yau wannan akwai tabbaskan da in kai ikhmaran ne wannan ya halatta ba da matsala da annabi lutsi ke cewa hada yawmul asib in kuma kai dan ka aiwata ne shine wannan ma'azuri zai zo insha Allah idan muka zo sati mai zuwa sai mu sai mu daddala wannan musayi insha Allah abinda muka tada Allah ya ba mu lada abinda muka sallata Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na Shabbat shalom.